إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungol karkada a birnin da magaram yau muna bakwai ko daren takwas ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha shidda ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shidda yau sha Allahu za mu yi darasi na hamsin da hudu a wannan littafi alwajiz fi fiki sunnatu wal kitab al-aziz yau muna cikin matsalar daidaita sahu na wajibcin daidaita sahu mun ji dai a hadisai wanda suka gabata a sati da ya gabata kayan nan a sati da ya gabata mun yi tattaunawa da dama kan matsalar bin limanci ga wanda yake zamne imamu su zamna in limamin a zamne yake tonu bayanin magana asalin maganar ta zo ne a inda limamin da ya kamata ya jagorance ku shine a wannan hali ba lazim ba ne ba sai kun sa mana wannan muke ba shi lahiya ko bai iya tsayuwa balle a sami irin wannan mushkila kullum irin wannan abin mai saɓani duk da cewa wai ba matsala ya tabbata amma matsaka ba lazimta ba yi me yasa za ku nemo wanda yake bai lahiyan bai iya tashi ya sallar a shiga irin wannan maganganu kenan irin wannan abin da yi in ba ya zama ya ayyana ba zama wajibi kenan kan ma a shiga sabanin balle a samu matsala ta ya ko ba ta yi ba ko maganin wane ne illa inda ya ayyana wanda ya dace ya limancin ko limamu da bai lahiya ya bukata yayi yi babu cewa ba sallah tun an samu wa'annan magabata da aka ambato sun tabbatar da haka Jabir bin Abdullah Abu Huraira Usaid bin Hudair da Qais bin Fahad wannan haka shine bayanin kenan ka dauki abu ne kaman kaida ce kullun doli sai an sa wanda yake bai iya tsayuwar balle a samu rigima tsayuwa zai ko zama za yi amma idan ta ayyana za a zama nan kenan sai ku zamana shi magana mahi kari da muka bayani a sati da ya gabata a da bayani na magana ta magana ta sahu da muka yi ƙashen karatunmu wannan ya karantar da mu cewa wajibi ne liman ya kula da sahu ya gyaru kahinta da sallah kuma ruwayoyin sun karantar da mu cewa mahimmancin daidaita sahu bayan cikar sallah yana kawo haɗin kan al'umma kishiyar haka rashin daidaita sahu yana kara kan jama'a da nasarar ya ce ko ku gyara sahunku ko allah ya saba tsakanin huskokinku watarwa ya saba tsakanin zakatanku kenan ku ka samu haɗin kai cikinku kenan kwarai iya da mahimmanci ɓangare guda cikar sallah ɓangare guda samun haɗin kan al'umma kuma kishiyar haka na ƙasa a sallah da samun rashin haɗin kai na al'umma yanzu inda za mu tashi insha Allah za mu tashi hadisin Anas ibn Malik ruwayar da Abu Dawud ya ruto haka Imam Nasa'i wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa wallazi nafsi bi yadi inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khilal as-saf ka'annaha al-hadath Anas bin Malik radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana gaya masahabbai cewa rusu sufufakum ku liƙa ras liƙuwa da juna haɗawa ku liƙa sauhunanku wa ƙaribu bai naha kuma ku kusanta tsakanin sahu da sahu ka a yi mai tsawo ka a yi tsakanin mai yawa nan si sahun kanshi ku liƙu da juna kuma sahu da ɗan shi na gaba kan ku yi ja da yawa wa ƙaribu bai na ku ɗan kusanta tsakanin sahu da sahu ka buɗe da yawa wa hadu bil anaq kuma ku samu daidaita wuyan ku zo daidai wannan sai ai magana ka fada kenan a zo daidai da daidai sai yake cewa fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannun shi inni la ara ash-shaytan yadkhulu min khalal as-saf annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah cewa ina ga shaydani iya shiga tsakanin sahu da sahu cikin inda ya sami ilkowa ya shiga ya cika an nahal hadaf kaman wanda ya san ɗan akuya ko ɗan tumki ya ƙarami wanda yake nau'i na hazaf nau'in ƙanan dabobi ne suke wanda baka iya kacin wajen su kasan da wanda ta ɗan akuya ko tumki ɗan akuya ƙarami ko ɗan ƙarami da ke yawo girgirge shiga shiga nan ta iya gilminiya cikin wani wuri to shi ma shi ɗan yadda wannan ɗan ƙaramin dabba ke shige-shige haka haka ke shigowa tsakanin sahu da sahu iya shiga don mi don ya bata muku sallah kinan kuyi ƙoƙarin liƙe tsakanin sahu da sahu kuma cewa kaga ga ƙofa tsakanin ƙafa da ƙafa amma ba na mai shiga ba tsakanin sahu yake shiga inda aka samu alƙofa na yake shiga kinan ku liƙe kakku ba shi damar shiga yanzu wannan su ne ƙarshen babe na wajibta daidaita sahu ko haɗa sahu to yanzu wannan sahun da aka yi magana yaya kaifa tusawa sufuf yaya ake daidaita sahun yaya kaifiyya daidaita sahun an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahabi وكان أحدنا يرزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وقال نعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه wannan ruwaya ta da muka ambata ta farko imam bukhari ya roto ta biyu haka ya roto ruwaya da yake na duka da ruwaya ta imam bukhari kowanne cikin sahih bukhari akwai ruwaya ta anas da ta numan bin bashir anas bin malik radiyallahu anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqimu sufufakum ku daidaita sahunku fa inni arakum min wara'i zahri ni ina ganin ku daga bayana kin an san annabi iya sallah ya tabbata in ya sallah iya ganin abin da yake bayan shi to akwai masu ganin ko ba salama dai kamar albani cikin sula sayyid albani ya kawo abin da ya tabbata a halin sallah yace ina ga abin da yake bayana kina musu umarni na kulawa kina amma da ya kaida kuma shi sallah dan canza hatta a sallah iya ga abin da yake bayan shi sai shi anan Anas bin Malik ya cewa yace wa kana ahaduna yarzuqu mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadami sai ɗaya a cikin mu yanda sahabbai yake yace sai muka shiga liƙa ka hada ta da dan uwa ta dan uwana kawata da kafar dan uwana tunan ya gama kenan yanda ake gamawa ka hada da ka hada kuma da kafa da kawa to kawan ma ina ake gamawa yatsa ko kuwa inda muke kurtu ya ce waƙalar nu'manu bin bashir nu'manu bin bashir ke cewa ra'aitun rajula mina zan muna ina ga mutum daga cikin mu kenan mutane kamar sahabai tsakaninsu yadda ɗayan ne ke yi haɗa sauyin shi yarzuku ka'abahu bi ka'abi sahibihi yana lika idan san shi da na dan uwan shi yadda kenan nan sama ka hoda a daidaita har ƙasa alƙashin wannan ruwaya malamai da dama talaka albani irin su mashahur dama cikin malamai sun kawo matsalar da take kawo matsala a wajen wannan sunna ta haɗa kahwada da kahwada idan sau da idan sau me ya shigo daga baya yake bata wannan wannan zane da ake akan tafi zane na kan tafi iya hana wannan sunna ko wannan aiki me yasa mutane ke mutane sai gama yatsa ake kurin kowa ya ka yatsa shi ya sa kan zane yanzu kai da yaro ɗan shekara bakwai takwas da mai kato ƙarami karama kawa in aka ce a kawo kan zane sauya zo daidai kawa abu na hili kawa ba ta sahu bai zawa daidai yadda ake so ka haɗa ka haɗa idan sau da idan sau da mai kawa ƙarama da babba ba sa zawa ɗaya dole an samu an gaba da baya kaɗan haka abin yake kenan ko da kun zo kan kurtu a yi ƙoƙarin haɗa wannan kuma in ka diba abin zai zama daidai da yaro ƙarami da babba an haka ɗaure da sauya zama daidai saka gani saka gani amma na samu ɗan gaba da baka ba samun daidai yadda ake buƙatar kamar yadda sabon suke yi da sun ce ka'abahu bai ka'abi sabi idan san ka dan ɗan uwanka amma idan muka turo kan zanen kan tafi wannan suna bata yiwa ko wani aikin baiwa shi sa wasu malamai suke inkarin shi gaba ɗaya ma wasu suna kawo suna cewa mutane sun koma kamar dabba wai ta an sa haya makurtu ka gyara sau kwarai sun da zama cikin malamai kakuli mamaki wani malami ya jabila ce ma kakuli mamaki don a koma su magana cikin malamai kenan da ya takaice abin da za mu ba da muhimmanci in an shigo ma kan kurtun to ba kurtun a kakaba kurtun muhimmanci ka ba idan sau muhimmanci inda yaro ne da babba ne ku yi kokarin gama idan sanku don kurtun yana da wahala magani yana da wahala turewa to wanda shi ne dai kenan nan ya karantar da kai yadda ake daidaita wannan sahun tun daga sama har ƙasa ka hada da ka hada idan sau da idan sau zo daidai shi ke ba da cikar daidaita sahun da ake nema a yi sai صفوف الرجال والنساء shine kenan karka aiki da furtun iya aiki da ita kawaka kai ka kawai mamanci gaskiya magana kenan iya aiki da idan san inda za ku daidaita kawar junanku idan sai zo daidai ko da kun saba ma wannan furtun kuma za ka ga dan bambanci ma da ba kunan dogara ce ba in za ka ga in ko kallo kai kalla za ka abin ya zama daidai kenan kaka aiki da daidai yatsa wani kwarai malamai duka malamai sun yi magana kan shi ba wasu masa inkarin duka mai shi kuma kai mamaki ka ce kaza ne haka ne kwarin wannan shi muhimmancin haɗa idan sau shi ne muhimmanci ba haɗa yatsa ba wannan ba yatsa aka ce ba ya ce maganar sahun maza da mata ana bi horaita radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وانا رواية إمام مسلم يا روتو هكا أصحاب السنن دسن قال رواية كنا أبو داود ترمذي نسائي بن ماجه أبو هريرة كتاب منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي خير صفوف الرجال أولها هي sahu na maza sahu na hurku wa sharruha akhiruha sharrun sahu na ƙarshe na maza wa khairun sufufin nisa'i akhiruha shi kuma mahi alkhairun sahun mata na baya wa sharruha awwaluha mahi sharrun sahu na mata na gaba nan kishi alkhairi su maza na gaba yayi mata na gaba ya dari nan me a cikin maganar sharrin hadarin wai dan ganin kusan sahun maza na baya da mata gudun wannan fitina ta kaɗan waiwaya abu da ke wakana su kuma haɗauran sahu na mata na gaba shi ma don alaƙa shi da kusanci da maza mai lahiyar sahu na maza na gaba saboda shi ne a gaba ya yi nesa da mata na mata na ba da yayi saboda nisan shi da maza shi ne magana kano kenan sai fadilatu sufuful uwal wa mayamin sufufu nan kuma fadala ta sahu na gaba sahu na gaba wanda aka fara yi da farko kuma da magana damar sahu an bara bin azib qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقول إن الله وملائكته يصلون على صفوف الأول al'uwal nan lafazin da ya kawo wanda yake tabbata cikin sun abi dawo haka cikin sun nisa'i birabin azumi ke cewa manzo Allah salatan ya kasance iya cewa Allah da mala'ikunci suna salati a sahuna na horko bai ka ba tarjama yayi ta maganar sahu na farko da dama ko yanzu nan mun ji yanda fadala da Allah ke salati ga sahu na farko wa anu wata ruwaya daban da imam muslim ya roto haka ta tabbata cikin sai muslim wa anu shi ne daga bara bin azib yake cewa kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك barabike cewa mun kasance kunna idza sallaina khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamin muna so muna so mu zamanto a damashi yuqbilu alaina bi waje iya juyowa ya kalle mu da huskar shi nan menene kenan kana sa lokacin da ya juyo ku har ido hudu da shi shi ne magana damar shi nan da gaji ku har ido hudu da shi da ya juyo zai zai ba zai ku har ido hudu da shi ne suke so gwanan har yake faɗin addu'a da ya ji iyayi a dare annabi iyayi ta rabbi kinni azabaka yawmatu asibadaka Allah ka kiyaye ni azabaka ran da kake tado bayan ka nan menene fikin anan ta wannan sahabi ko ta wannan malami ya kawo wannan hadisi a wannan wuri na magana da sahabbai suke so su zamana a damar annabi sallallahu alaihi wasallam to nan akwai abin da ya tawa ta shahara ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama ya mun sufuf ta ta shahara illa ruwayal bata da inganci wata kama ya mun sufuf wannan kuma tana magana ne anan damar liman wancan ruwaya tana ka mushkila wajen gyara sahu me matsalarta kan ruwayar mayamin sufuf sai mutum misalin zai zo nan ga liman a nan an ce da sahu ya ɗauka da masallaci ya koma can ko an yi sahu ana an ce sahu guda shi zo gaba ya koma can to wannan ruwaya ba ana ne ba da masallaci kwarai na ga cikin wani tayan wannan na mashawar hassan kwalbulin da fiye ka samu sai ya kana masalar ba ana nufin ba dama masallaci ba yau shiga liman a ake koyo shi can kana kallon kana kallon katanga shi ne ma ake koyo shi ma kullum ba mu ana muhimmanci in zai gani liman aikin liman to ka ba ko ba liman ka kuma can da masallaci to wacce ruwa bata inganta ba dai ka hujja ta bata da inganci ruwa ya da masallaci ko dama ana dama liman ne kilan ba liman daga bayan shi gabar garjiyo ko ido hudu nan suke suke wa annabi sallama sai su ga annabi garjiyo su kalle kalle su ba nan kuma annabi ne ce ba ku je koma a wannan fikin wannan sahabi ta kan masalar shi ma kun yana magana annabi in ya jiyo suna damar shi magana kenan amma cewa dama masallaci wannan gaskiya saba ma tsarin sallah tsarin mutaba da koyi da aikin liman ka zo ba kowa koma can dama katanga liman kan kai liman ya mutu goma ko sha biyar ma ba masallaci ne kana can dama masallaci liman yana yana kaka wannan ba ba sai ba daidai bane kuskure ne yanzu sai man ya ƙoma harfar imam waye zai tsaya a bayan liman kai tsaye ga amsa kan wannan magana sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya rutu haka abu dawud haka imam nisa'i عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wanda za su zo bayana kusa da ni su zo kusa da ni daga cikinku wani ul'alam wani wa waɗanda suke ma'ana sun balaga manya masu hankali nan kawo ul'alam wani wa duka iya ɗaukar magana hankali amma nan kalmar bi ta zo kenan wanda suke manya kuma masu hankali nan shine magana cewa gaba kusan liman ba wurin yaro ba ne sai dai matsala akan samun lokaci ba manyan sun zo manya lokacin sallah ba zo ba liman ya kabbara sallah sun zo daga baya yaro ya shiga gaba ba amurin ba koyi ba to amma kawai yara su damu ko wani ya damu cewa an janye yaro da gaba idan bai zo yana da dama ya fidda wani yaro karami ya shiga wannan wurin akwai ruwaya cikin sun nisa'i haka imam ahmadu cikin musulun ya kawo ruwaya ta qais bin ubad yake cewa ina yaro ina cikin sahu na gaba sai na ji wani mutum ya zuce fajabazani min khalifi jabaza ya ce fanahani wa kar makami ya ce wallahi ta fa wallahi ma ƙartu masalli ma ƙartu salati ya ce ina cikin sahu in ji qais sai wani ya zo daga bayana ya huzgo ne jami'ar alkari ya ce sai ya shiga wuri na ya tsaya ya ce wala don haushi sallakan ta kuyinta ne ba san mai abin wani sallakon zai shi ya ɓaci ta sallata ba san wani ba san ma wani sallata abin da sallata zai shi ya ɓaci ya ce raina ya ɓaci ya ce ina ƙare salla ana sallama kullum na ga ashe ubai bin ka'ab ne ya ce yaro kakka damu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta mana mu shiga gaban kusan limin ba ku ba bayara ba ita ce na su kan lafa yaro ya bula mai lasu ka kaga damu haka annabi karantar da mu ma'ana wuri manya ne ba wuri yara bane ba to in ma ina yan wa yara suna suka kama kuma manyan ma suna suka kama kakkai aiki da kurin girman shekaru da girman jiki mun karanta sati da ya gabata yadda safi suke sa yaro dan shekara bakwai takwas amma mu mai yaro mu mai yaro da asaba yawa sa sallah iya sa sau yau iya zuwa ya dawo ba ba shi ake ni ba yaro wanda ya shiga hankalin shi shi ana ta ana ta ana ta suna tamyiz bakwai zuwa takwas to yace kenan a wannan hali yakan yaro dan shekara bakwai takwas goma ya san qur'ani ya san karatu wanda kai babban baka sani ba kaga ne ka ce kai latijo ka yanke shi kaga nan gaskiya ba yabai ba daidai ba kai gidan ya kamata wannan waye ke ubai ne ka bude ubai yake magana ubai ne ke magana yau anan ubai cikin annabi ya shiga cikin masu masu da wahayi kirin ba haka bane kurin ba abin na girman shekaru kadai ba a kai tsaya shekaru kadai shekarun akwai wani abin yi misali an taba ci zaka iya shiga gaba kai mai ba amma ana ni yaro yaron an ce da bai kusa ibar sahu ba yaron mumayyiz an ce bakwai zuwa takwas ina iya shiga sahu kuma a makoshi a kun da hishi kuma ba kaman ba a ce babban kowa wani ba ya hudda shi shiga wani ba laji ba akai ba kuma sunna akai sai karahatu saf bayna sawari awwa ashabi ida layalini minkum ul ahlamun wa wanda so kusa na ma'abuta hankali mana manya masu hankali yace sun da zai lunan sun da zai lunan kuma yayi masu bin kenan kullum wanda suka yi shekarun ne hankalin ne su ne har zuwa dai kenan wanda ya kusa da shekarun da girman da hankalin shi yayi kenan da ina akwai mukami akwai matsayi a bayan liman duk da wannan ba ana kwatanta ba cewa bane boy magana ba har inji ana lalume ba kudin liman da gaji a bayan shi ko wani kuskure na ko wanda gyara mishi magana kenan ma ba mu ana neman wannan shi ne hujja ta magana mutum ya limanci wai lalumin mutum ya sa a wurin shi ba magana da limana mutum sallah ta ɓaci ba magana kai lalumi ta kalki hancin kai kariba ko ya kamata kai ka janyo guda ka sashi ba ya tsaka ba ya kan lalumi ba da zaka lalumi wani je ya je ya zawo ana hakan a ja ya kiya ya ja ne ya kiya shi bai ta gaba ana hakan Allah ana sa hakan kun shi bai ta ba ka ga ya samu matsala ko ka jiyo wa kamata ko ka jiyo shi ka sa ko ka ka kai ka ka rike a sunna cikin sunna bi da kurwa cikin sunna bi dawud idan ka samu matsala ko ma mu ka samu matsala cikin sallar ka ko me ya same ka a sunna asa kun kauta ka tai ka rike hancin ka ka maka habu amma wani ma ba wani kai ne ka wuta sai habu yarun asiri ba san me ba eh sunna haka yali har ce kiriki ya kamar kana habo kiriki har ce ya kauta kuma wata mai bincike bincike gashi ne akai shi dai kare aro ga asirin kare habo ne me ne dai kawo daga sallah haka ake sunna kenan ka dake hancin ka yake janyo guda yake teka sai ba mas'ala ta karahatu saff bayna sawari hana ko kin sahu tsakanin gimshiki wanda muke yanzu ba na ga an yi yanzu ba sallan ta magarba ina muka yi shi kullum ana rigima abu guda kullum abu guda an yi shi sahu tsakanin gimshiki wannan wani zai kawo an yi zane dan baya kaɗan an ka ba ko da zaran kawo a wannan wurin ba samun mutum guda tsakanin gimshiki ya samu wata plus bid a wurin ya samu wurin da ba komai shi kuma abin da ba a so ne a raba sahu da abin zai kawo cire sahu ba a san shi idan tsakanin gimshiki-gimshiki akwai haduwa an kiya ina ga irin wannan kaɗan ba kai ba gimshikin ba kuma sarkin mata yawa halarkin da aka samu ya ima na tsakanin mulkin kai tsaye na wanda da muke namun nan kin da masu ganin cewa ai akwai kurtu akwai ba ba a samu sahu guda ba a samu mutum guda wajen kullum gimshiki to shi kuma kuma ba a san sahu ya cire to wannan masala ce da yanzu in ma da an hauje su kun shi da mai jiya ko mai iya gaba yayi yanzu ya san abin da yi matsalar haka hana sahu a tsakanin gimcikai na masallaci ga hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda ibn maja ya roto haka hakim haka imam al-bahaki an mu'awata bin qurra an abi qal kunna nunha an nusaffa bayna sawari ala ahdi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tarda mu'awaya bin qurra ke cewa ba mashi labarin cewa kunna nunha yana kiran sahabbai mun kasance ana hana mu nunha ana hana mu ana suffa bayan sawari mai sahu tsakanin gimshiki wani abin yawa kalmar tafsirin abin da ya ce mu ya ce ala ahadar rasulullah sallallahu alaihi a zamanin manzo annabi sallallahu yana raye zamanin manzo Allah yana raye ake hana mu waki bayan hanawa mai wani annabi da rai annabi sarki da ya ce wa nutsura da an hatsar da ana kore mu kora kora mu ake kora mu ake ce kora su ana kora haka ce kore mu daga sallar tsakanin sau kora su ake tsakanin gimshiki kora mu ake ce sai yake ce wa inna ma haza fi haƙƙil jama'a wannan ana maganar a haƙƙin jama'a sahu na jama'a ta ce ammal munfarid fala ba'asa bi salati bainal amudaini idan ta kada sutura amma kai ɗaya in akwai shima in akwai sutura kai sallah tsakanin gimshiki guda biyu babu lagi in ka sutura inda sutura babu laifi ka yi sallah tsakanin gimciki guda mai hujjar haka komi da haka haka wani kun hira bace ba ya kawo waya wata imam al-bukhari ya rutu ya ce an ibn umar qal dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-bayt wa usama bin zaid wa uthman bin talha wa bilal fa atal thumma kharaja وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين ابن عمر كيتشوا أنه صلى الله عليه وسلم ياشتغ كعبة takan nabi sallallahu alaihi wasallam albayta annabi ya shiga cikin ka'aba shine anan albayta cikin ka'ab dakin na ka'aba ba gidan shi ba dan haka kaga ce gidan gidan shi ne akwai ruwa ta kawo ka'aba take ne ya shiga ka'aba da shi da usamatu bin zaid da usman bin talha da bilal aka shiga ibn ibn ubayna ya tankaro ya zo su mutu yace ya jima sun makharaj da ya huto bayan ya jima a ciki ya ce wa kuntu awwalan nasu da hada alasari ni ne farkon wannan fara shiga na iske shi mana ya bayan mutuwar shi da na je an ƙare fasa'altu bilalan na tambaye bilal aina sallah shi abu zai tambaya wai a cikin ka'aba a wani wuri ya sallah aina sallah wurin da ya sallah kuma shi a gaya mishi ya ce mai bainal amudaini al-muqaddamai tsakanin gimshiki biyu na gaba nan akwai ruwa cikin sayar bukhari kan cewa ka'aba a wannan zamani tana da gimshiki shidda gimshiki shidda wata ruwa ta kawo nan bainal amudaini kuma wasu lasa amurta mai wara'i gimshiki uku a damashi wani lafazi tsakanin gimshiki guda biyu gimshiki uku a damar shi kenan biyar kenan to amma alhamdulillah akwai lafazin da ya kawo a a nan da aka ce gimshiki guda biyu akwai ɗaya ta kenan biyu ne a nan biyu a nan ɗaya a nan kenan gimshiki uku ne amma tsakanin biyu ke ba tsakanin uku ba tsakanin biyu ke shi shi ne magana kenan ya sallah nan ne kuma nufa magana ya yi sallah tsakanin gimshiki da gimshiki kudu shi amma gimshiki shidda ne uku a gaba uku a baya ya tsaya na gaban kuma aka ce ya kalli yamma dan ce ya ba kofa baya dan ka ba yamma ba gabas amma cikin kaaba yamma kallo sallah don da san ko kaaba tana kallon gabas kenan an ce ya ba kofa baya kenan yamma ya kallo dan adam babu ba su ko na sallah rai wannan kenan anan me yake so kawo maganar in kai ɗaya ne za ka yi sallah kana iya yi a tsakanin gimshiki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nan kuma sun kama gane kakkace annabi sutura ba an ce ya zo kusan kowa kusan katanga ta kaba tunda ba sutura kenan da sutura ibnu musa ya shiga ibnu musa ya shiga sai ya sutura da katanga zai sutura kakkace akwai sutura eh sutura da katanga kenan a tsakanin gimshi anan ke shi kenan anan shine hujjar cewa in mutum shi ɗaya ne da akwai wasu ruwayoyi wanda suke da maganar malamai ba su ce ma ai tsakanin gimshi gimshi wurin zama aljannu ne wurin zama wane ne akwai su maganin shi da imam bukhari ka wannan wani ne ka maka a babu laifi in kai ɗaya ne babu laifi in kai ɗaya ne in ka a wannan wurin kuma nan suna kawo malamai suna kawo in aka samu cunkusu misali kamar a juma'a su a can gaskiya hatta a koruwa ta ka ta a juma'a ba abin yau kana amma dai nana ga dan babu wuri misali wuri ya kaɗan a juma'a inda ke tare to an ce wannan dalilin darura ta kadancin wuri babu laifi a yi sallah tsakanin gimciki guda biyu a halin cika ko cunkoso rushin wuri amma in dai akwai wuri zai ishe ku a yi ba gimciki lahiya ya fi lahiya amma wuri ya kaɗan kan wannan matsala aka yi ba laifi bane ba wannan fikin magabata wallahu a'lam kenan a takaice dai mun ji mas'alar sallah tsakanin gimshiki guda biyu an hana sabai koras ake kora ake kuma kenan a gaban nan tun da kullum ana abin kana rabi rabin ka zo sun shiga wasu shiga ba shi da takacin sai ya kamata kullum abu mai kaurace mu shi ba wannan lazimci muna da wuri isasshe balle mu an zama da wuri isasshe kenan kullum sau an haka yana ya yi dan baya ya aya baya tun da wurin ya san insha Allah don kuma an cika ne wannan an san wannan daruruwa kuma an ce tana halitta abin da yake an hana a kan wani hali yanzu sai al'azar fitar kil jama'a maganar uzuri da yake sa a bar sallah da aimin bayani a baya sallar jama'a wajibi ce a yi sallah cikin jama'a wajibi ne to yanzu uzurin da zai halitta maka kin suwa sallar jama'a ko kin jami'i ya kawo albardu wal matar sanyi akwai nashi sanyi mai yawa mu anan ma yawan sanyi akwai da yawan sanyi za a je ruwa zama galas ko wannan sanyi ana wata sanyi ana ma bala'in sanyi da iska to a takaice duk sanyin da ya yawa ko iska ta yawa irin da ake yanta nan ma akwai gajin ma nan ma gaji a garas ga iska wani lokacin ta taso baganin baganin metri bai gaban ka nan ma garas an gaji to kenan inda ake abin da ake magana inda sanyin ko ruwa sanyi da ruwa suna hana ba da damakin zuwa jami'i kun ba ibrahim ba annafi أن ابن عمر أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة في ليلة في ليلة ذات برد في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال وانا رواية إمام البخاري يا روت مسلم يا روت نحكي كيتي عبد الله بن عمر أذن بالصلاة يا كيران صلى كويس أني كيران صلى في ليلة ذات برد وري وندري وندا أكي إسكا داري غا داري دا إسكا wani sandarin ga iska tana kasan ya shiga jiki ga sanyi kuma ga iska tana kaɗa tana sama shi wani dare ne da iska da sanyi kuma ce bar da wuri mana iska da sanyi da iska bayan an yi kiran sallah sai ce ala sallu fi rihal an yi kiran sallah lokaci ya yi amma yake ga mutane yan gida ku tsaya ku shura kowa sallah a gida ku yi sallah a gidajenku bayan kiran sallah sai yi ɗan ɗan ladan ce a yi sallah a gida a yi sallah a gida iliman mai zawa ba jami'i da ya haka shi haka labin umar to shi ba da haka ya tame dalili ga dalilin shi ya ce musu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya amuru mu'addin ya ce manzan sallallahu ya kasance yana umurtar mai kiran sallah idza kanat lilatu zat baradin wa matar in daren mai sanyi ne da ruwa na iya umarta ladan mai kira ya sanarwa ala sallu fi rihal kina abin da ya sunna ce haka annabi sallallahu haka annabi sallallahu yake musu kina shi sunna ce kina a haka babu laifi idan wata matsala ta ruwa irin da kira bai tsayawa ko iska ta kama da iska da yawa da akwai matsala ta wutarwa ba laifi an kira sallah an kare a ce kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida don ga salibe wasu zama mana kai galabaci mu anan galabaci wasu abin da kai ku yi sallah gida a kakace salibe na kakace sallah gida wa sallah ta ce to me wannan kuma me wannan kuma ake hudi aka zasu ce me aka hudi da mana abin da ya kara wace a yi sallah a gida a yi sallah a gida shi kenan maka san ka ce ka cika sunna an kai larabcin ya kai hausa ala sallah gida lokacin ta kuma a yi sallah gida shi kenan ba wannan shi ne kenan ta duk da a cikin uzurrukan da suke hana zuwa sallar jam'i kenan akwai sanyi akwai ruwa sai kuma huduru ta'am an kaliyafa an ajiye kurin da ajiye da misali gama misali aka ta da gama bayan an ka abinci za ku sha liyafa to anan ne ya kamata gwanda a yi da abincin tukwaje a sallah عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع, إذا ودع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فبدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يودع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام وأن رواية imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ya roto a nan abinda yake ruwayar abdullahi bin umar yake cewa manzan allah sallallahu ya ce idan wudi a asha a idan aka aije abincin dare shi asha abincin dare aka aije abincin ɗayanku nan ka dare bayan dare bayan aka abinci aka aije kuma wa qimatu sala sai aka tsaye da sallah bayan an ka abincin aji aka tada sallah fabada'u bil asha yace ku hara da abincin wala ya'jal hatta yafruga minhu kakka yi gaugawa kuma mun kare ji a kakka yi gaugawa sai ka kare cin kayanka haka ya ci abincin ka to da ka ci kayanka ta ga sallah to kina anan idan fikin magana idan an ka abinci za ku ci kuma da ci ake sallah ku tsaya ku ida bu ku yi ba laihi don bu ku sami jam'i ba magana kenan shi ne aikace ya ce wa kan ibn umar yi da lahu ta'am wa tuqamu sala falatiya abdullahi bin umar za a zo ajiye mai abinci a gaban shi kuma an tada ikama bai zuwa falata bai zuwa sallar hatta furuga sai ya kare kuma wani abin da kace ba nake ke ba yace wa inna wanda sama wa inna wanda yasma qira'atul imam iya jin karatun liman ba kai ba da baki mai ce ya ci gashi ya kare sai ta shiga sallah kenan ba laifi akai ba nan wasu na ga kamar an kanta ruwa ta gaba sai mudafa'atul akhbatain cikin abin da suke ba da sallah zaman karanta sanyi ko ruwa ko ko iska da muka bana ko abinci an ka abinci dan kaza ka ci abinci sallah ka bar sallah tabarka ba kai laifi ba haka mudafa'atul akhbatain an zo an shiga sallah sai iska ko wutsari suka rika tunkudo maka kana matsa matsa matsa uzon za ta hana ka nutsuwa to a halin matsa matsa na iska ko tsari nan ma he ka cire an yi so ka cire sallar ka je ka yi biya bukatar ka ta dan adam wutsarin ne kashin ne in ka kare ka yi arwala ka zo ko an kare jami'i baka lai ba ka je ka gyara ka dawo ko da an kare sallah baka lai ba magana kenan ga hujja kan haka an aisha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة بهدة الطعام ولا هو يدافع ولا هو يدافع الأخبثين عائشة رضي الله عنها تكي تشوى تاجي منزع الله صلى الله عليه وسلم إيا تشوى لا صلاة بحضرة الطعام باب صلى أجبان أبنتي منانك أبنتي باب صلى wallahu yudafil aqabatayn ko kuwa kana tunkude kana kwama kana kare kazamta biyu kenan kashi ko wutsari kana matsan matsi ana aka ce babu sallah kenan a wannan wurare da aka ambata yakan yi cewa ga abincin nan ya zo amma ba shi bai dame ka ko bai sha kai ba na akwai ruwaya wadannan sallallahu ya je wata unguwa an gayyace shi tallace zai da ya je wata unguwa da ya je sallar fara wata unguwa da ya je sun tulakon da sun bukari da ya je he gudan shi a yana zan ma sallai he da agudan da ya da ya je kin bita abincin ba kuma ga abinci an kawo ana jiran shi amma he da ya je sallar ya kare tukon ya zo ya ci abinci an ciki namun me yake haka kenan akwai lokacin da abin da ya koya shiga ranka ko an kama gaban an je maka ya ci kasa a ranka din dai mun hore magana yan wala muhim ana so dai mutum ya shiga sallah cikin nutsuwa babu wani abu da ya dame shi a waje shi ne magana ba magana shi sai aka hana sallah cikin halin kana mai matsayi kashi ko tsari kana matsa matsayi sai babu nutsuwa aka hana sallah ga abinci an ka abinci a gaban ka saboda kakka je kana kana sallah kana tuna wacce liyafai ko ka wani zo cinye maka kana abubuwa kenan ka samu nutsuwa an so ka samu nutsuwa duk da nan abu kaba irin misali akwai halin tsoro akwai halin rashin lafiya sa sallah dauke maka wajibta sallah misali mutum sa bai lahiya mara lahiya ko cikin halin tsoro akwai abu da yake kasancewa sallah ta zama an dokewa mutum in dai dalili na shari'a amma matuƙa ba uzuri kenan kai lahi amma a wannan dalilai da aka ambato na sanyi mai yawa ko ruwa ko ga abinci ko ga kana matsawatsan kashi ko tsari da wannan hali ko da jam'i ya barka ba kai bane ko abin da yi ma a nan ka ida abin da ke gabanka to kan gaje ka shiga sallah cikin halin nutsuwa shi yayi yanzu wannan mas'ala ta kare sai salatul musafir sallah ta dan bulaguro nawa ake a bulaguro wata sallah ake ma ake ragewa dan bulago bana yare sallah dan bulago wal qasar wajibun ala al musafir fi az-zuhri wal 'asri wal 'isha ita kasaru rage sallah kenan wajibi ce akan dan bulaguro amma wata sallah ce zai ma kasarin az-zuhr la'asar da 'isha wannan an muka ce bulaguro kenan ba magana kasan akwai tsammanin ku su tamka ni da gida da na gida bai ɗauko niyyar tsar ba an zo bulaguro ana kan hanya za a sallah ya ce a ni ba ɗauko ne bulaguro ba a ba ya ka ɗauko ne bulaguro ba yanzu bai ɗauko ne ƙasar ba gida wake cewa ba ɗauko ne ƙasar a gida ba yanzu misali a nan gida za ka sallah a zuwa ya ka ce nan ne sallah gida sallah zaman gida yanda a gida ba ka taɓa nan ne sallah zaman gida zaman ka a gida ke hukumta sallar ka da ka ne azhar an sa ina kake a gida ne kuma a gida hudu ce da ka ne azhar a bulaguro an saka bulaguro a bulaguro biyu ce kurshi ba ka taɓa nan ne ƙasar ko nan ne sallah a gida a ba bukata wannan ko ba ka da gida ba duk ɗaya ne kenan kama wata mutum ba wa kanshi wahala cewa bai ɗauko ba ƙasaru daga gida kenan shi cika zai ba haka bane ba kuma a nan abu na guru a nan ba wanda yake so ya maka ma wajibi ne ka yi sallah raka'a biyu abu na guru maimakon hudu wanda kai gaya an zahiriya irin su ibn hazam ba su irin su imamu shokani akwai masu ganin cewa su a wajensu ganin sallah ta bulaguro biyu ce suke cewa idan kai hudu a bulaguro kamar kai takwas a gida ne haka ibn hazam haka yawan shokani cikin laukala suka faɗa su ka ƙara biya ka ce kai to nan ma shi nan da yawan suka ce a nan ya ce ma wajibi kenan akan wajibi ga abin da ke hudu da yanzu dai mu ji abin da shi malamin ke hudu ya ce sallar ɗan bulaguro ya take ya ce za a rage sallah rage sallah a bulaguro wajibi ne za a rage a zuhur la'asar isha kira masu hudu ake ragewa banda magaraba banda asuba magana kenan a sallah guda biyar uku ce ta shawa azhur la'asar isha masu hudu su komo biyu biyu uku tana nan magaraba asuba tana nan biyinta qala allah ta'ala wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqasaru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru tutun nisa aya ta ɗari ya ce allah mai girma da buwa ya ce wa'iza darabtun fil ard idan kuka yi tahiya cikin ƙasa kinan bulaguro falaisa alaikum junahun an taƙasuru mina sala babu laihi a kan ku rage wani abu daga cikin sallah in khiftum an yaftina kuma ladina kafaru in kun ji tsoron kahure su fitine ku asalin abin haka yanzu to wannan matsalar cewa in kun ji tsoron fitina ta kafirai shi yasa sai ka maka hadisi na kaka ba kanka wahala neman shiga wani abu sabu sabon tunan da maka ga amsa kan maganar wani yaran kwallo ya kawo ruwaya wadda imam musulmi ya rutu haka abu dawud haka tirmizi haka imamun nasa'i haka ibnu maja haka imamun nasa'i an ya'ala bin umayya annahu sa'ala umar bin khattab an hadhihi al-aya fa qala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas fa qala umar ajibtu mimma ajibta min فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته يعلى بن أمية كيتوا شي يتي يتم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكن ونن آية cewa Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun za ku tsarin sallah in kun ji tsoron fitina ta kafirai ya ce yanzu faƙar aminan nasu yanzu mutane sun samu nutsuwa ba wannan fitina da ake guduwa da gaba cikin nutsuwa kuma yanzu ana ƙasarin sallah faƙala umar sai umar ke ce ma ya alabin umayya ajibtu mimma ajibta minu ajibtu mimma ajibta minu na yi mamaki irin mamakin da kai kai ma idan kake mamaki ya an ce a yi tsoron fitina ka wurai yanzu ba fitina kuma ana yi ni ma haka na irin naka amma sa'ad umar manzala yana rayu ya ce fasa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ma'anar tambaya na annabi sallallahu alaihi tambaya akan wannan aya ya ya ya rasulullah gashi an ci an tsoron fitina kawurai gashi yanzu muna cikin nutsuwa idan ka tambaye ni ki daga amsa yace sai annabi ce mini sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum wannan sababi ne wata sadaka ce wani kado ne wata sadaka ce Allah ya muku ya ba ku wata kyauta da haka faqabalu sadaqatahu ku amshi wannan sadaqa ta Allah haka ce ta waya ce annabi ta waya annabi ce in Allah muku rangwame iya so ku amshi wannan rangwama kenan mutum ka kama wata ayi ma an kata eh shi ma um haka ya mamaki kenan sababi ne amma yin kasarin sallah ya huce illa masha Allah har tashi kiyama iya nan matuka an samu dalili na kasarin sallah a bulaguro za a yi ta magana kenan sai bayan haka yanzu muna magana ce ta a inda matsayinta ita sallar bulaguron ɗan bulaguro ya yi sallar shi yanzu dai nan ga wannan aya ta tabbatar da rage wani abu daga cikin sallah a nan idan ka ba masu alaƙar cewa su ba ruwansu da sunna kakanin ƙur'ani ke maganar ragewa rage nawa za a rage daga nawa za a rage nawa hudu ce uku za a bari a rage a yi a yi daya uku za a rage a rage daya ba mai gaba yankon sunna idan da sakon sunna ka samu yayin ake rage ba ya ce wa an ibn abbas qal farada allah salata ala lisan nabiyikum fil hadar arba'a wa fi safar raka'atayn wa fi khawf raka'a wannan ruwaya imam muslim ya rawaito ta haka a suna araba cikin wannan kana ga ibnu majah ne amma nasa'i sun kana abu dawud sai ibnu majah sun rubuta ruwaye ba imam muslim kenan abin da yake ruwaya abdullah bin abbas ke cewa faradallahu salata Allah ya farta salla ala lisan nabiyikum a halishin annabin amma duk wannan hawa in mu lawa in ko Allah ya farta salla a halishin annabin ku ke sunna ta zo ya ce filhadar arba'a a zaman gida hudu aka faranta wafin safar raka'atain a bulaguro raka'a biyu wafin haifin raka'a a halin tsoron raka'a ɗaya ma ɗaya mata magana kenan a harshe annabi ana yanzu ya zo harshe annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ruwa da imam muslim yawato abu dawud nasa'i ibn majah سي وعن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم wannan ruwa ma ibn majah haka imam nasa'i surutu hadisan nan bayan magana ta ibn abbas nan kuma ga ta umar ibn khattab ya ce salatu safar raka'ata ne sallar bulagoro raka'a biyu ce wa salatul juma'a ta raka'ata ne sallar juma'a ma raka'a biyu ce ya ce wal fitru wal adaha da sallah ta azumi ta sallah ta idi da adaha da sallah da talayya sallar idi karama da babban suke cewa ko a ƙarshe abin da ke sunna ko sallar idi ta azumi da sallar layya su ma raka'atan su ma raka'a bibi ne yace tamamun ghair qasa wannan za a yi bi cikakku ba a rage ba Wani abin kuma ya zo alal sallallahu alaihi wasallam a halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ka yi haka ya zo a halitta annabi sallallahu alaihi wasallam وعن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرزت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر أو أتمت أتمت صلاة الحضر وأن رواية ما إمام البخاري يا روتو مسلم يا روتو أبو داود يا روتو إمام النسائي يا روتو أجل العنات كي تيوا as-salatu awwala ma furdat rak'atayn farkon sallah da aka farta farkon al'amari raka'a biyu ce da farko fa uqirrat salatu safar sai aka tabbatar da ablaguru bin wannan tana nan wa timmat salatu al-hadar sai aka cika ta gida akai akai hudu kenan mata amma ta dawo ta magana magana ba mu kuce ta kenan a nan iya tana tabbatar cewa kenan kenan kenan farillar daman hudu ce a gida biya bulaguro magana kenan wa an ibn umar qal sahibtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yajid ala rak'atayn hatta qabadahu Allah وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبد الله بن عمر كيتشوا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نازمنا تارى من صلى الله عليه وسلم fi safar mana na tafiya da annabi sallama a cikin bulaguro a bulaguron da muka tafiya da shi falam yazid ala raka'atain bai kara ba akan raka'a biyu a wani bulaguron kai haka duk bulaguron da muka yi raka'a biyu yake bai kara ba hatta qabadahu Allah har Allah ya amshi ran shi haka wasu sahibta Abubakar sahibta Abubakar ma na tafiya da shi na zamana da shi a bulaguro falim yazid ala raka'atayn bai ƙara ba a cikin bulaguro kan raka'a biyu hatta qabadahu Allah har Allah ya amsa ran shi wa sahibatu Umar kuma na zauna da Umar na yi tafiya da Umar shi ma a bulaguro falim yazid ala raka'atayn bai ƙara ba a raka'a biyu hatta qabadahu Allah har Allah ya amsa ran shi ثم صحبة عثمان كما نظرنا دا عثمان شيما نتعيا دا شي شيما فلم يزد على ركعتين بقارة بقى كان ركعة بيو حتى قبضه الله هر الله يأمشيش كما تي وقد قال الله الله ما جرما دبوايا ياتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة أبن كورن كيكاوة يا كسنتي أتكين منزل صلى الله عليه وسلم شين أبن كورن تند حكا يكي haka za ku yi illa yawan matsalar da za a samu kan usman bin affan labarin da ya zo na mushkila na wannan matsala ce aminanewa ba ko ina ba usman ba ko ina ba ne ba aminane yake cika sallah wanda shi ma abdullahi bin mas'ud ya yi inkari akan haka me yasa za ka yi biyu sun da tattamna ƙarshe lokacin sallah ya yi ibn mas'ud usman ya shiga gaba ibn mas'ud ya bi sallah aka yi da shi bayan kare aka ce ya ibn ya ya ka aibanta aiki kuma an yi da kai yace al khilafu sharr sabani sharri ne iya gudun fitina za ta biyo bayan isaban usman sai bi amma ba dan ba ya amince usman ya dalilin shi Allah ta dai amma da take dai ba hujja bace ba abu lagoro mutum ya cika sallah wannan usman shi ya san dalilin mai shaida akwai da Allah illa sahabbai ba su karɓi uzurin shi ba da dama da yawa sun tsaya kan biyu kamata a yi shi da dalilin shi ya tsaya ya yi biyu a wannan wurin kuma allah musu shaida da wannan muna musu kyau zato yanwa ina ga lokaci ya yi muna fatar allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan daidaikin kurakurai allah gafarta mana ha wani da dalilin shi shi hudu yake bai biyu ba daga da gyara ne usman hudu yake ba biyu ba sauran sabai suna biyu amina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته